mun gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan rana ta ishirin da biyu ga watan Ramadan wanda muke gabatar da program na koyi da himman magabata wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar 2020 in ba ku manta ba mun yi magana ne a satin da ya gamata muka kammala maganar mu akan rayuwar zuciya sai da ilimi da ilimi yau za mu tashi a wani unwani daban limaza yastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa limaza me yasa mutane yastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair suke canja abin da yake koma baya su bayar da abin da yake mafi abin da bahaushe ke samun ga samun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna tani magabunu fihi ma ibnu adam ni'mun biyu da Allah ya wa dan adam ana musa samun nan asihatu wal fara lafiya da lokaci daya look ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam he is the first person to analyze that time is amma bature zai gaji ana ta bature ya ce in business time is money. A ce manzo Allah ne fara analyzing cewa time is money. Ni'ima tani magabunun fihi ma ibnu adama. Ni'imomi biyu Allah yana wa ɗan adam kamunga, ɗan adam yana wa kansa kamunga a cikin asihatu wal fara. Lafiya da samun lokaci. Ka samu lokaci tun daga shekara sha takwas ko sha biyar ma ka fara sanin kai ɗan adam me kai fulanin wa rayuwarka babu babu a duniyance babu addinance har ka kai ga shekarun da ka tsufa ba ka kulla wa kanka komai an maka kamun gan asiha lafiyar da ka samu a lokacin an maka kamun gan alfarar أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نبي وتوسع من أمري أجب أثار بني لياليا دري 1 hour 2 hour 3 hour 4 hour 5 hour 6 hour 1 at 21 24 hours without anything ba abin da kai a wannan rana me kai a 24 hours no one day, two days, three days, four days, five days, six days, seven days, nothing. Ba abin da ka kulla a wannan kwanaki. One month, three months, four months, five months, six months, one year, nothing. One year, two year, three year, four year, four years, five years, six years, seven years, seventeen years, twenty years, thirty years, forty years, fifty years. alaisa min al-qur'ani ajiba azara bane wayannan lokuta suna ta wucewa bila nabi din I didn't achieve anything ba tare da kayi wani amfani da su ba wato sau min umri amma kuma ba yi calculating dinta an lissafa ta a cikin rayuwarka haka malami ya ce yace azara ne fassara maganar manzon Allah ni ma biyu me ya gabnu ne me kamun ga kana sai da su a banza abu mai arha mai tsada kai ka sayar da shi a banza ka tsinci gwal kato na miliyan biyar kai baka san gwal ba ka zo ne ce maka a wannan aiko yana da ɗan kyau wani abu ne ana zuwa ana ɗan haɗa wasu abubuwa da shi sai wallahi amma kuma na ga ɗan ƙarami ne gashi nan bai fi ƙwayan bai fi girman apple ba sai yi wallahi ko na ka girman naira ɗari bakwai ba ɗari bakwai dai ya lallace ka dai sai baka dubu biyu Allah yanzu na na tsada ba abun banza sai da ka tafi tukunna sai ka ji an ce ya yake ka faɗi tukunsa wani irin sanewa ne kaga irin wanda wani ya zo da shi ne irin sane na sayar ma wani mutum waye ban san shi ba wannan ga maka miliyan biyar ake sayarwa kaga menene an maka abin da kike maka alagabul fahish kamu ga mai muni abu mai tsada ka zai da shi arha saboda rashin sani to to shine manzo Allah ya ce wa'annan nemomi kana sayar da su arha abubuwa ne masu tsada amma magabunin fi ma ibnu adam dan adam yana asara yana sayar da su a arha asihatu lafiyarka ka samu lafiya nawa ake biyan lafiya ne ka bangaren wasu suna hawan jirgi nawa ake biyan jirgi su tafi har ingila ko germany ko su je india duk suna neman one size of their health ba wai duk size din lafiyan ba ne wani ido wani zuciya wani basir wani wai wani bangare ne daga lafiyar sai yake nema yake kashe wannan thousands of dollars amma kai ka ka same su a ba komai ba ciwo ba biya kalau shekara hamsin komai ba ga time wanda za ka amfana baka amfana ka sai da shi a banza to shi ne manzo Allah ya ce amma dan adam والسبب الذي يجعل كثيرا من الناس يطلبون الأدنى من الأمور ko ka san dalilin da yasa da yawa daga cikin mutane suke neman kaskantattun al'amurra ba su neman sa su tsaya su yi abin da yake muhimmai wa yaqsiduna ma la yamliku lahum darran wala naf'a su je suna abin da baya musu ba cutar da su bai amfana da su game game kullum a jara ta kallon game game what is there game zai shiga ɗakin game ka biya kuɗin ka ka zauna a yi sai motoci ne suna yawo wani abin tsiya ana tuntuɓe ya ji a ce ka biya shi ka tsattsora shi ka yi shi kenan ka yi jusin din more than three hours without anything sakan irin waɗannan shi yasa musulunci ai ba wai hana wasannin ɗan abubuwa da za a karfafa jiki ka bane musulunci ya hana wani sa aikin banza ne dara lido karta me ake samu babu sai dai ma ta zama sallah tilan da kuma nan gaba za ta zama wata kila ta ta ma kake yi in abin masu kaskasatun abubuwa ya ce abinda da yake kawo haka fasadu da ilmi rashin saitin kwakwalwa in ka ga yaro mafi yawanci an kai su wajen jam ba su da saitin kwakwalwa ko suna da kwakwalwa mai kyau babansu baya da saitin kwakwalwa ba ambition a haihuwan ya nawa ka haifa bakwai goma ina ga suna ake dimbiya wasu sun je jiya kenan babu manufa babu tsari ba tsari yana son yaron nan ya zama kaza to me amfanin wannan ayyuka sai an ce babu a ce kazan su suna rage wa annabi al'umma wannan ba al'umma annabi bane ai eh ya rayu dai a zamanin al'umma ba amma al'umman da annabi yake bukata ita ce ummatul ijaba wannan dan ummatul da'awa ne dama al'umma za a biyu ne ummatul ijaba da ummatul da'awa wanda suka bi suka bi abin da ke so su ne al'ummar da na gaskiya su ne ummatul da'awa su ne wanda annabi yake cewa ummati ummati a ranar kiyama ah to inda haka ne ai shi kenan su ga sunan wannan su hitila su ne duk sai su daddaro su ce su al'umma annabi ne ko ba haka ba su magarin sata su wane ne duk sai su dawo su bin kilimtin su bush su waye duk sai su ji ayo zamanin annabi suka rayu al'umma sani al'ummar da'awa ne to in baka yi abin da ya dace ba kana cikin al'ummar da'awa ne amma baka yi ummatul ijaba ba wanda annabi yake ummati ummati ummatul ijaba saboda ka ce ka kare al'ummar annabi bayan ka kawo wa annabi yan tsara tuta ka kawo musu yan karta yan lido yan gem yan menene su ne al'umma ne to su ne abin da annabi ke nufi da a yawaita masa al'umma kai kan ka bakanta masa al'umma to da yawa iyaye suna haihuwa babu biji ba manufa sai su ga yara su tashi da gobe shi ne ce fasadun ilimi lalacewar kwakwalwa da ilimi uba bai zama gaidin ana so uba ya gaidin din ƴaƴansa zuwa ga abin da zai amfani wa kasaratul jahali da yawan jahilci wa dhuhul himma da raunin himma fa kullama sahhal ilm ko yaushe aka samu ilimi mai inganci wanta fal jahalu aka kauda jahilci wata hatil azima himma ta inganta wa azmatil himma himma ta ɗaukaka galabal insanu ma'aliyar umuri zai zama cewa neman manya-manyan al'amura muhimman al'amura wa ba'adun nasi hammuhu lukumatan hammuhu lukumatun abin da yake damuwansa loma ya tuddu bi haja wa atam inda zai cika ciki mu je gida alhaji wani za ka an sauke shinkafa mu je gida wani rabu da wani za ka ya dawo za a samu tuwo za a fito da tuwo da yawa ya ce ta ya Allah ta ga da lairi alhaji Allah ya kara mu kala kala ya fita inda yake neman wa shurbatan rawiyatan tuzhibu zama'ahu da wani abin sha mai kosar wanda zai raba shi da kishirwa shi kenan bayan mun ci mun sha alhamdulillah shi kenan to a ina za a yi yuzin din wannan energy na ci da sha a wajen bacci a wajen hira a gindin bishiya wani basin yi wari sa'atahu ya samu galila mai kyau da hula an goge ta tangaran yana yawo na taɓa wannan siya amma ba ban yi tsammanin ta yi amfani sai ya kalle ni ma kamar wani irin matashi ne yana bin 'yan siyasa sai aka ɗauki mashin ɗin nan ba suke ce fara menene fara mai ya ne gome sabuwa kau aka ba shi sai na gani a kai mashin ne wallahi wani ne wani rabu da ya bani a ga yanzu rayuwarka a gidanku yadda yake shawaran da zan baka ka je ka sayar da mashin ɗin ka siyo mashin ɗin a kama kama a shafa ka samu abin da za ka biya makaranta ka rufe asirin iyayenka ka rinka hidimominka domin yan siyasan nan in kuma wannan sun gama yin ka kenan ita ga bai baka na adawa ba ya baka na ado kuɗin mai ma ne ina ganin su da yawa gidan mai alhaji wallahi na fito wajen ne mai ya kare mu ina son ya zama karya ne yi ta guda ya yi zo ka zuba musu ya ci gaba da yawo a zai ci ina yanzu da in kai haka insha Allah sai ka mori wannan ka amfana da ji ka amfani kanka ka amfani da da haka ne na zarge mana alamun amsawan sama bai mun amma alamun zai yi aiki da to amma dai abin da ya faru da tsaye shi ne ni dai ina ganin shi yana tasawa da kafa ba wancan mashin din ba mashin din da na ba shi shawara ban san inda wancan din ta faɗa ba ko da ba da shadda kamar yadda hausa suke faɗa wallahu a'lam saboda haka wannan yana daga cikin yanayi na rashin samun jagora da yanzu iyayen sun dage sun tilasta ko da tilasta wani abin sai an tilasta musu ya ji wannan shawara da yanzu ba haka ba saboda haka wasu iyakacin burin su kenan wa mazhabun to huwa mazhabun zamma alul jahiliyyati ashabu malam yace wannan mazhaba ce wanda har yan jahiliya ma ba ba zamanin annabi musulunci ba yan jahiliya ma sun zargi ne irin wannan rayuwa sun zargi masu irin wannan rayuwa wa fi mithli ha'ula'i yaqulu khatamus sa'i khatamus sa'i ya yi magana a kan irin waɗannan mawaƙi ne na jahiliya ya ce la'allahu su'udukan munahu wa hamu min al'aiki an yalƙa labusan wa matsama yara lukumsa da aziban wa in yarka shab'atan ya bi kalbuhu min illatil hamdi mubhama ya ce la'allahu su'udukan Allah wadaran soko Allah wadaran soko munahu burin sa wa hammuhu da damuwarsa min al'aiki a rayuwa an yalƙala busan ya samu riga wa mat'aman ya samu abinci yaral kumsa yana ganin yunwa ta aziban azaba ne wa in yalqa shab'atan lokacin da ya samu abin da ya ci ya koshi ya bi qalbuhu min qillatil hammi mubhama sai zuciyarsa ta rayu a kulle saboda karancin wani damu inda ya ce koshi to zuciyarsa sai a sa kwato a kulle ta shi ke babu sauran wani tunani an gama shi da ma abin da ke bukata kenan babu da a ce da ya ce koshi kuma zai zauna ya ta tunani ya ga menene zai dosa me zai yi amfani shi a'a daga ya ja koshi a kulle zuciyarsa kenan sai gobe kuma ya tashi ya buga kwaram a ina zai samu abin da zai Allah ya sa mutanen mu su farka Allah ya sa mutanen mu su gane dan mu salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawm الدين السلام عليكم ورحمة الله